يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نصرت لطف شعني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتي وعرفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau laraba 26 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1443 wanda ya zo daidai da 27 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da yi mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta 80 a cikin suratul baqara wacce ita ce faɗarsa madaukin sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اعتقدتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلم ما نرآيا الله سبحانه وتعالى يكي شوى وقالوا سوين بني إسرائيل سنا شوى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أي موتا بازات شافيم با ba za ta shafe mu ba sai dai kwanaku kilgaggu mana wuta ba za ta kona su ba amma sun yi amfani da shafa cewa sai dai wasu kwanaki wayanda yake kididdigaggu ne Allah subhanahu wataala ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka tambaye su kul atakastum inda Allah ahadan shin kun riki wani alkawari ne a wurin Allah subhanahu wataala cewa ku wuta ba za ta kona ku ba domin shi dai Allah yana da ka'ida falan yughlifa Allahu wa'ada ahada domin shi Allah subhanahu wata'ala baya saba alkawari am takununa ala Allah ma la ta'lamu ko ko dai kuna faɗan abinda ba ku sani bane akan Allah subhanahu wata'ala wannan aya idan dan wana tare da mu zai iya tunawa jiya mun yi karatu akai dalilin da yasa mun ce ma alaran mu dan koma baya saboda ayar da zamu karanta yau ko yanzu tana da alaka da wancan din ne a ce mun fassara wannan ayan wanda muka faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye Yahudawa cewa wai wane ne ko su wane ne za su shiga wuta sai suka ce su ne za su shiga wuta amma za a ciro su sai kuma musulmai sai su shiga manzo Allah ya ce ƙarya kuke shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan mun yi karatu jiya kan dalilin da zai sa su je wuta a faɗansu su hujjansu cewa su ai su ne halittar da Allah ya fi so nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah haka suke cewa wai su ƴaƴan Allah ne kuma ma su ne abinda Allah ya fi so a duk halittarsa sai Allah subhanahu wataala ya ce bari dai ka ci abinda suke faɗa wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda suka ce babu babu abinda zai shafe su daga wuta sai wasu ƴan kwanaki wayannan kwanakin su ma abinda yasa wai a ce wansu za musu azaba saboda a kwanakin ne suka yi ma dan maraki bauta ba sun bauta ma wani dan gunki ba wanda Musa Sabiri da muke karatu a baya ya kirkira musu ko kwana arba'in lokacin waiwa na Musa arba'in da laila tango to wannan kwanaki arba'in din da suka bauta wa gumaka ba suka bauta wa dan maraki sun ce yawan wayannan kwanakin ne kawai za a musu azaba domin a cikin su ne kawai suka saba wa Allah ana gama musu azaban wayannan kwanakin sai a fito da su sai wai kuma wai sai a sa musulmai wasu kuma suka ce a'a ba yawan kwana arba'in bane kamar yana muka karatu a jiya sun ce ne za a musu azaba yawan kwana kwana kwana bakwai domin wai a lissafin su wuta gaba daya za ta yi lastin ne na tsawon kwana dubu na shekara dubu saba'in su haka suka ce saboda ka su a wurin su kowane kwana kowane dubu daya yana matsayin kwana ɗaya ne saboda haka ana gama wannan shikenan sai a kama harka kawai aka cewa wannan ai hauka ne kawai so wannan kusan shine dai abinda muka muka yi magana akai a abinda ya gabata a jiya din to a idan ka lura a cikin ayan an ce ayyaman ma'dudat ko an ce ayyaman ma'adudat malaman larabci sun yi maganganu akan wannan cewa banda qur'ani ne ba inda ya kamata a yi amfani da wannan ce- cewa ayyaman ma'adudat ba a amfani da ayyaman sannan a kawo ma'adudat kuma an gane wannan ko sun yi magana akan cewa ba a amfani da haka sai dai a faɗa a domin ayyaman yana ɗaukar daga kwana ɗaya zuwa goma ne ko yana ɗaukar daga kwana ɗaya zuwa goma ne duk lokacin da ka ƙetare shi haka ya wuce kwana ɗaya biyu ya kai goma to da ya wuce goma sai dai a ce ihida ihida ashara ko ihida ashara to amma da yake qur'ani ne ka san shi qur'ani yana zuwa da wasu abubuwa wanda yake gagara ba daure sai aka ce musu kai wannan Allah ne zai yake magana tun da Allah ne yake magana akwai dalilin da yasa ya faɗa wannan cewa ayyamin ma'aduda din su domin mene idan ka tsaya kalla kwanakin azumin watan ramadana ko sai aka ce ayyamin ma'adudat kenan ya nuna cewa za a iya amfani da ayyaman akan abin da ya wuce kwana ɗaya har zuwa ma kwana talatin ko to daga nan ne sai malaman suke cewa to maganan da wa'ancan yahudawan suke faɗa wa qalu lan tamassalna illa ayyaman ma'dudat sun yi shi ne bisa zaton su cewa tunda a kwanakin ne suka saba wa Allah subhanahu wataala to a cikin shi ne kawai Allah subhanahu wataala zai iya yi musu azaba to amma dai alkur'ani ya ce a ita wuta ba ta da adadi idan aka shiga to an shiga kenan har abada jiya mun yi karatu malam yana ganin baya nan ne shi yasa malam ke da zaro ido a'a abinda muke nufi da cewa an shiga an shiga kenan haka ga wanda bai yi imani da Allah ba amma shi wanda ya yi imani da Allah to ya danganci yanayin zunubinsa idan ya yi zunubin kamar zunubin ba yawa ya kai zunubi ɗari to ba mamaki shekara dubu ɗari kenan kaga ka ana gane lissafin ku to yanayin yawan zunubin ka yanayin yanayin yawan dadewan mutum a gidan wuta muna faɗan wannan saboda mutum ya karanta ko ya ƙara da yawa in yana so ya dade a wuta dan ya burge eh Allah ya sani in mutum yana son ya dade a wuta dan ya burge to shikenan sai ya ta yin zunubi sai ya kaman shekara irin biliyan arba'in haka sannan sai ya fito da shi to wa kuma zai burge a can eh ba wani wanda zaka burge a can wurin saboda haka gwamma ma mutum ya zamanto ya aikata abun kwarai domin ya samu alheri a rayuwarsa ta lahira din wannan kusan shine abubuwan da ya kamata mu kara bayani akan wannan ayan sai mu je ayar mu ta yau insha Allah arrama Allah ya ce
بلى Allah ya ce من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون bala man kasaba sayyatan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa haka hukuncin yake tabbatacce kan cewa duk wanda ya aikata wani laifi na zunubi na saban Allah wa hatat bihi khati'atuhu ya zamanto kuma zunubin sa ya kewaye shi fa ulaika ashabun nar to wannan shine ma abucin gidan wuta hum fiha khalidun abun kaddarawa dawwama ne a cikin wannan gida na wuta har abada malaman musulunci sai suka yi magana akan wannan ayar cewa bala me yasa aka fara ayan da bala cewa bala kamar da hausa ne mutum ya zo ya ce maka malam muntala ba ka bi na naira dubu ɗari bayan kai kuma ka san kana bi na sai ka ce eh me yake nunawa a malam muntala ba ka bi na naira dubu ɗari sai ya ce eh me yake nufi ya yarda cewa baya bi na ne ko baya bi na amma lokacin da nace malam muntala kana bi na ne baka bi na naira dubu ɗari sai ka ce a ya nuna kenan mene kana bi na to ha kalma ta bale take qala awalam tumin baka yi imani bane da annabi ibrahim ya ce na'am to ya nuna bai yi imani ba ka gani ko kalmomi ne guda biyu kowace da inda ake amfani da ita in kai use in kai amfani da ita bisa kuskure ka lalata magana qala awalam tumin a annabi ibrahim ka ce kana son ka ga yadda nake raya matattu baka yi imani bane kaga ne yace na'am ya ce eh ke ko kaga lamar ya bashi sai ya ce bala ya ce a'a a'a ai na yi imani walakin yaqma inna qalbi to a nan wurin ma kaga sun ce lan tamassana nar lan tufidu nafyu abadiyya ko lan har abada kenan sun ce ai wuta ma ba za ta taba taba mu ba har abada ko illa ayyaman ma'dudat قل لا تقسم عند الله احدا فلن يكلف الله احدا ام تقولون على الله ما لا تعلم yanzu Allah zai bada ansa sai ya ce bale ja ai ba haka bane ka gani da Allah ya ce na'am a ai wuta ba za ta taba ku ba kenan sai Allah ya ce bale ja ai wuta ma yanzu ne ku kalla a ƙarshen ayin za kalla da ya ce bale sai ya ce ba wulai ka ashabun nari ba ma wai wutan ta shafe su ba kalla tamassa aka ce masu in aka ce masu shine kamar haka ka shafa haka ka wuce ka gama ba ma konawa ba kenan ba shi za ka ce wa masu ra'asi ba da shaban kai wa masu kuznaini da shaban fatun kunnuwa ba a ce wa gusulu ba ban sani ban ka da kalmomin da ake amfani da su ko gusulu shine zaka wawwanke masu kuma shafa ne ko gashi a shaban kai wa masu ra'asi shaban kai kaga ba wanke kan aka ce kai ba shafawa ne to sun ce wai wutan ma ba za ta shafe su ba lan tamassanan naru wutan ba za ta shafe mu ba a ƙarshe sai Allah ya ce bale a'a ai wutan ma za ta kona ku ne ulai ka ashabun nari a ƙarshen ayan za mu karanta ayan Allah ya ce bale a'a man kasaba sayyi'atan duk wanda ya je ya ta aikata mummunan aiki ka san mun yi bayani jiya kan kalmata kasaba yaksibu iktasaba jiya mun yi wannan karatun ko kasaba a larabci tana ɗaukan ma'anan ka aikata aiki wanda kana ganin alheri ko manfa'a ake cewa da Hausa amfani zai biyo baya yanzu su suna ta caccanza kalmomin Allah suna ta babboye siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ba su kuɗi kaga suna ganin amfani zai biyo baya kenan ko ba haka ba sai Allah ya ce bale bale a man kasaba sayyi'atan wanda ya aikata wani aiki mummuna wanda shi a zaton shi yana ganin amfani zai biyo baya sayyi'a mummunan abu kaga kenan sun sani boye siffofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da suke abu ne sananne a wurin su rubuta ƙarya da suke yi su jingina su ce Allah ne ya ba su ko wa man azama mimman kadzaba Allah wa wanda yake cewa أو قال أوهي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله kaga sun sani cewa kirkiro ƙaryar suke yi suke jingina ta zuwa ga annabi Muhammadu ko suke jingina ta zuwa ga kansu cewa ai annabi Muhammadu babu wani sifan sa cikin littafin mu ko ko wannan Qur'anin babu inda ko ko littafin suna a Taura ko littafin suna Injila babu inda aka yi magana akan sifofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma sifofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su koma suna caccanza su sai Allah ya ce bale a'a ba haka bane da kuke cewa wuta ma ba za ta shafe ku ba man kasaba wanda ya aikata wani aiki wanda yake ganin amfani zai biyo baya shine kalman kasaba ko man kasaba sayyi'atan mummunan aiki shi da kansa kenan yanzu ya san mummunan aiki ne ko kamar ka misalin da muka yi duk a kasar Hausa babu wanda zai ce bai san cewa shan giya haramun bane ko amma mutum sai ya je ya aikata kaga kasaba sayyi'atan ya sha giyan saboda yana tunanin wata manfa'a wani amfani zai biyo bayan bayan ya sha giyan a Qur'ani ma Allah ya faɗa in an sha giya akan samu wani dan amfani kaɗan sai dai cutarwan ya biyawa kafin a zo a haramta kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wannan mutumin ko musulmin nan da ya je ya sha giya yana da zaton zai samu wani amfani a shan giyan da yi amma ya san sayyi'atan ko ya san sayi asan ne a hankalce ya san cewa shan giya ta karci ne domin babu wani burgewa a cikin wanda kai ta tambele kawai a titi ka zo kana fadawa ka fata shine burgewa ko ba ka zama dolo shine burgewa ko ba ka burgewa bane shine burgewa anan kai dai ka san nan akwai damu sai Allah subhanahu wataala ya ce sayi atan wanda yake mummuna ne bala man kasabat sayyi'atan wa hatat bihi khati'atu kuma zunubansa suka kewaye shi wannan maganar zunubai suka kewaye mutum malamai sun yi magana da yawa akan wannan wasu malamai suka ce a hatat bihi khati'atu wasu malamai suka ce shirka ne mutum ya je yayi shirka ya hada bautan Allah da wani to shirka ya kewaye shi suka ce me ya hujjar na cewa khati'atu a nan wurin wa hadat bi khati'atu domin shirka ne babu wani hanya da mutum zai iya fita inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika la yaghfiru abinda ba za a taba gafarta masa ba kaga babu wata kofa budaddiya wanda zai iya fita to wannan shi ma matakin farko ne ba idan ka kara gaba sai ga kofa ta rahamar Allah Allah ya buɗe maka shi kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce wanda yake yin shirkan ma idan ya zo ya ce Allah na tuba na daina shirkan na yi ban kwana da ita yanzu kai kaɗai ne abin bauta mu abin bautawa Allah ce sai na karɓa kaya na kuma abubuwan da ya aikata na hoton gumakan sai in ce din na yafe musu ko ba haka musulunci yake ba an gane wannan ko to wa haqat bihi qati'atuhu fa ulaika sai Allah ya ce ashabun nari ne ai sun zamanto ƴan wuta ne ma kaga ba a abota sai hali ya zo ɗaya ko anil mar'i la tas'al wa sal'an fa kullu qarinin yaktabi malamai suka ce ai ba a tambayan yaya halin wane yake tambayi abokin shi kawai yaya abokanan shi suke ba zan zanya ce maka Allah Allah ba amma abokanan da nake yawo da su daga kauraye sai yan wiwi sai yan daba sai yan zuwa turoron me yasa wurin bayan loko sai ka ce kuma ni mutumin kirki ne zai yi ba zai yi ba duk yadda ka yi mu'amala da mutumin banza sai halin nan nashi ya shafe ka idan kana son ka gane wannan ka suwo tumatir mai kyau fresh mai kyau kaga fresh na faɗa mai kyau sai ka ɗauko wanda ya fara riɓe wannan sai ka ɗaura shi akan wannan sababbin da ka so ka ba shi kwana biyu kai kallon ikon Allah ya zai zama duk zai harbe su na masu kiwon kaji na alhaji hamza duk wanda ya kiwon kaji a nan ya san yadda kaji suke idan kana da kwara ɗaya mara lafiya to ka bar shi ci gaba da zama cikinsu haka ne ba zai yiwu ba me yasa zai harbe su to haka mugun aboki yake kai kana ganin a kaman imanin ka mai karfi ne za ka iya zama da mazinaci za ka iya zama da mai shan giya za ina sai ya harbe ka tun da kai kana ganin kyaman shi ma har sai kuma kana ganin cewa ba komai in ya je sha giyan ne ba ba ku zauna tare ba kaga yanzu a lalace ya raunana imanin ka kana ganin ma ba komai in ya shawo giyan ne ba kwa tare har sai ya kai ka matsayin da ga ka a nan kana zaune shi kuma yana sha kai kuma ya sai maka coca cola kana sha ba haka yake faruwa ba ko idan mashayin taba ne ta tuna ka gani farko farko inda suke farawa abokinsu ne yake sha suna kyamun shi da har a zo a fara zani a zai iya sha a gefe in ya gama sha ya dawo cikin mu daga nan sai ya fara sha a cikin ku ana da Allah wani irin abu ne a ba kuma yayi ba kuma har sai ya fara muku tai ki dan zuka su da so da to da mutum ya zuka so ɗaya sai ya fara wannan tare to da ya ce maka awa ɗinin ya gama da kai sake gobe za ka ƙara daga nan sai tafiya an gane wannan ko su gida da sai musulunci ya ce ashabu abokanai idan aka ce ashabu sai hali ya zo ɗaya ake abota idan hali bai zama ɗaya ba abotan ku ba za su zama ɗaya ba kai ustaz shi mazinaci za ku daidaita shi zai je zina kai za ka je wa'azi zai yi ba zai yi ba daga nan za a balle kawai kowa ya kama gaban shi to sai Allah ya ce a'a ba wai ma lanta mastaba lanta mastaba ko lanta mastaba saboda lan lanta mastaba a'a ashabu ne abokanai ne haka ake abuta kaga da su da wuta sun zama ɗaya kenan ko ulaika ashabun nari sai Allah ya kulla ayan da cewa mene hum fiha khalidun ko ba haka ba ko ina zuwa ula'ika ashabun na Allah ya ce wayannan ƴan wuta ne abokanan wuta ne sun zama daidai da daidai tub da taya ana rabawa ba a raba tub da taya to Allah ya ce haka suke sannan ma in baka gane ba hum fiha khaliduna su abin kaddarawa dawwama an riga an kaddara cewa za su dawwama a cikin gidan wutan diyafu abinda suke gaya maka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa su lanta masanan naru wuta ba za ta taba su ba to ba haka bane su ‘yan gidan wutan ne tsundum Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah kare mana a aya ta gaba sai Allah ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة na'am هم فيها خالدون Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun a muna ma babban limamin mu daga garin Bauchi barka da isowa wannan bigire namu mai tarin albarka yanda suka iso lafiya Allah ya mai mana da su masaukan su lafiya dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yace kaga waɗanda suka yi imani sannan bayan imani suka aikata kyawawan ayyuka shar'i kenan a musulunci ka yi imani sannan ka ci gaba da aikata kyawawan ayyuka to wa'inda suka yi haka ula'ika ashabu ka gani ko ula'ika ashabul janna wa'annan su ne abokan gidan aljanna tuk da taya su ma hum fiha khaliduna abun kaddara wa dawwama ne a cikin gidan aljannan nan a wancan ayan akwai hadisi guda ɗaya wanda ya kamata musulmai mu san shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja hankalin al'ummarsa cikin hadisin da Abdullah bin Mas'ud ya rawaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba musulmai iyyakum wa muhqiratiz dhunub kashedunku kashedunku kashedunku kamar da Hausa kace ina jan kunnanku ina jan kunnanku ina jan kunnanku da aikata kananan laifuffuka kaga ai dan karami ne wannan laifin ai dan karami ne ai dan na me gwalo kai a wurinka gwalo karamin abu ne Allah ya ce muhakkirat ne ai ai zunubi ne duk abin da zaka ma wani dan uwanka ya ji zafi masala ya ce kakkai domin zunubi za a rubuta maka ya za a rubuta maka zunubi da ya kame gwalo ya zo ka mai isgilanci oi ka ga hulan shi tun na annabi da ake cewa ka sara su ko ko kuma yan in har yana maka wayo zai ce annaci ya wai an rubuta maka zunubi ko to irin wayannan laifuffukan a shi dan jami'a ne gaisawa da mata arama ka fana haka ko kawai sai ga mutum musulmi iyayen shi musulmai ba mamaki ma iyayen shi malamai ne amma ya zo makaranta jami'a ko a sakandare ma ana yi ne a sakandare ba a sakandare ba gaisawa da mata ko na'am ana ɗan yi kaɗan da tsoro-tsoro kawai sai ga mutum ya nika masa hannu tab an gaisa Allah ya yi zai ga ya ɗan zazzare maka da to a rubuta mai zunubi an gane wannan wayan nan abubuwa da kake gani kanana sai manzon Allah ya ce ka shedin ka ka shedin ka ka shedin ku al'umma musulmai fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yahliku hatta ya halikan nan domin su wayannan ƙananan zunubin su ne za su yi ta taruwa a gefen ka suna taruwa a gefen ka har sai sun halakar da kai to ƙa'ida ta Allah idan ya lissafo mas'ala na wuta aka faɗo azabobi na wuta to sai Allah ya biyo da rahama saboda mutane a ɗan ji sauki sauki a san cewa yes ubangijin nan namu dai yana da azaba kuma yana da rahama bisa ka'idan wancan ayan da Allah ya faɗa na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim cewa a gaya wa bayina ina da gafara babu abin da ya kai ni yalwan gafara amma azaba ta to ta fi kowace irin azaba da dan adam ba zai iya jure mata ba muna faɗa muna ƙara maimaitawa yan garin nan domin su ƙara ganewa sai da misali ake ganewa larabawa suna cewa bil misal yattadihul maqal da misali ne zance ke ƙara fitowa fili duk garin nan babu dutsen da ya kai dutsen ka gora girma da ƙarfi da faɗi ko akwai to Allah yake inda zaka gane azaba ta dan adam ba zai iya jurewa ba a ɗauko dutsen ka goro a wurga shi a gidan wuta kafin ya nitsa kafin ya dira zuwa gidan wutan zai narke kamar yadda idan ka ɗauko kitse ka wurga a wuta yake narkewa kashi flesh da bones ɗinka zai iya jure ma wannan abin kuwa ba zai iya ba to tunda Allah subhanahu wata'ala ya koro wannan sai ya ce to bari ka ci wayanda kuma suka bi ni so da kafa su ma akwai bukatan a sakan ya musu yaya suke wayanda suka bi ni shine yace su ne wanda suka imani da ni ni Allah ne na turo annabi na suka imani da annaba littattafai da ka'idojin na imani wanda kowa nan wurin ya san yadda ya bi su bayan ya yadda ya bi wa'annan ya yi imani da su ya kudurta gabbansa sun aikata mun faɗa karatun mu na jiya imani ba kawai faɗa bane da baki da ni mumini ne ni musulmi ne a aikinka ba shi bane ku turawa kuke cewa action speak louder louder than voice ba za ka ce musulmi bane kuma kawai sai a ganka dan duniya sai ka ce a kai musulmi aka ce a action ɗinka yana nuna wa cewa fa akwai ɗan damuwa tare da kai ko wallazina amuru bayan yayi imanin wa amilus salihati ya aikata kyawawan ayyuka duk abin da ka sani kyakkyawa ne aka ce a ganka kai ne number 1 a wurin kaka ce waya akwai liman a ungonku shine ya kamata yi wannan aka ce kai ma ka zamanto ciki ulaika to wayanda kai wannan su ne ashabul janna mazowa gidan aljanna yan gidan aljanna hum fiya khaliduna abun kaddara wa dawwama ne a cikin gidan aljanna har abada a karatunmu na jiya in uwa zai iya tunawa mun faɗa dalilin da yasa idan mutum ya shiga gidan aljanna ba za a cire shi ba mun faɗa a karatunmu na jiya dalili shine a duniya kafin ka rasu ka yi imani da Allah cewa za ka ci gaba da imani da shi har abada babu ranar daina imanin da kai malam muktar ko akwai ranar da za ka ce ka daina imani da Allah kuma akwai babu wannan kudurtawan da kai a zuciyanka yanzu malam muktar duk da kayo doguwar tafiya daga kaduna to shine Allah shi ma ya ce na sakan ya maka tunda babu ranan fita babu ranan fita daga musuluncin babu ranan daina imani da ni kai ma zaka zauna a gidan aljanna babu ranan fita har abada shi ma wanda yake yin imani da Allah in an sa shi a wuta dalilin da zai sa ya dawwama shine yana da yakini da imanin ba zai taba yadda Allah ɗaya bane ko Allah abin bauta bane tilla ya mutu a haka shi ma sai a sakan ya masa da zama a gidan wuta na har abada babu ranar fita mun faɗa karatun mu na jiya idan musulmi ya aikata zunubi shi za a kai shi gidan wutar ne a hukunta sa na wasu shekaru gwargwadon da ya zunubin mutum sannan sai a fito da shi Allah subhanahu wataala ya kare shi yasa Qur'ani Imam Sha'rawi yana faɗa yana cewa a yau ran faɗa miliyan baya dan naga matasa kowa ya bude kunnuwa ya ji zan ce shekarun miliyan to imam sha'rawi yana faɗa yana cewa a wani aya a alqur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz ko to yace kalla wani uslubi na alqur'ani da rahma ta Allah subhanahu wataala a wurin yace idan aka ce zuhziha shine nesantawa da tseratarwa ko yace sai Allah subhanahu wataala bai ce faman zuhziha ba wa udkhila aljannata sai Allah ya shiru ba sai ya ce a Allah sai ya ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza kenan a lahira za ka ɗauko surar lahira karka kallon lahira yanzu a idanka ga tashin kiyama ya tsaya ga siradin nan an zo an ɗaura shi ka san siradi gada ne ko gada ne wacce take cike da haɗari domin an ce gadan tana da kaifi wane kaifin reza akwai wani wuka da ake kira a ƙasar hausa ga yawa jini na wuce ko irin wukan nan saboda kaifi idan ta yanka ta jini ba zai fito ba sai ya kai minti ɗaya tukunna sannan sai ga jini ya fara bulbulowa to irin kaifin wannan wukan to ka ninka shi kamar so saba'in an gane wannan ko to haka siraɗin kaifinsa yake sannan akwai ruk-ruk irin a ƙugiya ɗin na abin kamo kifi a jikinsa an maƙanƙala sannan faɗin abin faɗin abin da kaurin abin gaba ɗaya bai kai kaurin gashin kanka ba haka za a fashi kowa sai ya taka kyawawan ga kuma duhu balzina ka rika cewa za ka rika wuri ga kafan diyan da ka ga dama ga duhu menene zai haska maka sallan da za ka yi da ayyukanka da kake yi a duniya su ne za su haska maka wannan wurin ba Allah ya gaya maka ba yau mai yakulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum domin musulmi zai hau siradin wanda ba musulmi ba zai hau siradin kowa na tafiyan shi ne kawai kana gaba wannan na biyo bayan ka kai da kake musulmi kana aikata kyawawan ayyuka ayyukan nan naka da sallan ka suna da hasalatin manzon Allah suna haska maka gaban ka kana gani shi wanda ke bayan ka sai dai rika danganin haske ga tunda kaga abun ba wani kauri yake da shi ba balantana ka dan leko kaga tayaya sai wayanda ba musulmai ba ko wayanda suke saban Allah sai su rika ce ma wannan muminin zuruna nafta bismin nurukum daga tafiya mara da sauri ka dan tafi a hankali na rika dan bin haske hasken ka shi kuma muminin sai ya waiga sai ya ce kilar ji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya a baya ake samun wannan hasken ma'ana a duniya to Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani mutum da zai zo lahira face sai ya taka wannan siradin an gane wannan ko sai ya taka wannan siradin to sai Allah subhanahu wataala yake kaga wannan hadarin da ke wurin nan kama iya taka wannan wurin ka wuce ƙasa kuma wuta ce kawai malam irin su hawiya su lazza su sakara su wane duk su ne a wurin kana takawa ba manzon Allah yana can tsallake yana maka addu'a yana cewa rabbi sallim rabbi sallim amma a haka wasu za su fara saboda ayyukan da suka aikata mugun aiki ne to yanzu ka wuce za a zo wurga littattafai ko raba littafinka ko wa idza subu nushrat wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ko duk za a zo wannan wurin dukkan Allah ke wannan wurin sai Allah ya ce faman zuhziha anin nari duk wanda aka nesantar da shi daga wuta bai fada ba ya ketaro waɗannan wuraren bayan ya ketaro wannan wuraren ya mago da Allah ko ashabul arafi ya tsira tukunna ya tsaya ashabul arafi wannan dutsen wanda yake tsakanin gidan aljanna da gidan wuta wanda karatunmu na shekaran jiya mun yi karatu a kansa cewa duk wanda ladansa da zuluminsa ya zo daidai to nan wurin zafa shi sai a juya shi sai ya kalla wuta shekara kamar arba'in yana kallon yan gidan wuta da irin azaban da ake musu wannan gashi nan fiskan shi ta talfa wujuwa haumun naro mun fiya kalihuna ka san kalihu kai kai kai daga jin wannan kalmar ma da wasa ka san akwai tashin hankali ko shine wannan fiskan da naman da ke jiki duka ya zagwanye sai kashin kawai ka suranta mutum ka kalle shi a irin wannan sura kaga wannan hancin duk ya fita ba kenan wannan leban kawai duk za a ga mutum ba dai an taba gani yana kwarangwal yake ba to haka fiskan mutum zai zama ranar lahira to haka ta haka zai rika kallon su ga sunan ana musu azaba gashi nan gyabbo ruwan gyabbo yana sabanyowa daga jiki haka ga tsawon shekara arba'in sannan sai a juya su sai a ce su kallo aljanna kawai sai su kallo wani sai ga mu nan kawai muna wasiyawa malam Allah ma gashi nan ka fawo irin wannan galila galila da gome suna jezuna ka ka gani ko ai alahira wace maganan jezuna alahira a aljannan nan ne ba ka ce banda aljanna babu yadda wannan abin zai yi za ka sa kaya kala saba'in kala saba'in kowace kala ta bai boye ba za su ta kallon irin wannan abin ban mamakin su ga yanayin yadda ake watayawa kana zaune ko dufuha daniya ƴaƴan marmarin gidan aljannan gasu kana kwance gashi nan abun din ya zo yana ma san kawai kai ka gutsura ne kawai in ma ba ka san ka gutsura kar ma ka sha wahala kawai ka kaddar cewa kawai ka ma shi kawai za ka kuma ya shiga din to sai su kalla tsawon shekara arba'in sannan sai a ƙara juya su to Allah ya imamu imamu sha'arawi ya ce a yi maka ma wannan abun godewa ne abun godewa ne to Allah sai sai Imam Sharawi ya ce Allah bai tsaya a nan ba sai ya ce wa udkhilal jannata sai aka saka a cikin gidan aljanna Allah ya ce faqad faza wannan kam ya samu babban rabo duk wannan tashin hankalin duk ya wuce ai kamar dalibin jami'a ne ko daga zuwan shi jami'a sai ya ga wannan yana da kari over gashi yana level 4 amma ya zo yana course yana kari over na level 1 ka san yana ce akwai tashin hankali a nan wurin ko ba haka bane akwai tashin kana aji hudu amma kana kari oman fesiya sifir oma ya tsashi ne abinda muke faɗa yanzu ya da wayo din sifir oma ya faru kaga zai shiga tashin hankali kawai sai ya ga ga wani dan ma ya zo karban certificate din shi sai ya waiga sai ya kalla sai ya ce ah wai duk wannan wahalhalin da ake wucewa wannan duk ya wuce har ma ya zo karban takarda fakadi faza kai wannan ya samu rabauta sai Allah ya ce to haka zai zama aljanna faman zuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza wannan kam duk wanda ya ketara wannan tashin tashinan ko tsayuwa na tsawon shekara 40 ana tsaye rana ta karkato a lahira ba ka ce wannan tsayuwan da za ka daga hannunka haka za ka taɓa rana da za ka daga hannunka kana tsaye haka ka daga hannunka za ka taɓa rana a rana an karkato da ranar ta kwakwalwa na ta barfasa shine gumi zai ta zubowa yawan zunubin ka yawan zunubin yawan zuban da zai taso maka Allah ya ce duk ka ketare wannan a shigar da kai aljanna kai faqad faza to Allah ya ce muminan nan fa haka za mu yi musu duk za mu tsallakar da su wa'annan abubuwan duk wannan abubuwan da kake ji ana tashin tashina wani duk ba zai gani ba duk ba zai gani ba muna fatan Allah ya samu a ciki domin a nan wurin nayi imani akwai wanda yake son wani ba dan kowa ba ba dan komai ba yana san shi ne don Allah ko ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya so wani ba don kudinsa ba ba don kyansa ba ba don iyayensa ba ya so shi ne kawai don Allah Allah ya ce zan sashi a inuwan al'arshi rana saboda haka wannan wahalan na rana ta karkato duk kai baka ainal mutahabuna bi jalali al yawma uzillahu fi zilli yawma la uzilla illa zillahu illa zilli a wani riwaya wannan ke ana zuwa matsala ba kana san annabi ba wallahi Allah yana san annabi mu wuce da Allah shikenan ba ku muke nema ba annabi ko ko ba haka ba hadisi na Aisha tace ai duk wanda ya tsaya aka masa hisabi a lahira sai ya sha wuya kawai ka bi tawagan annabi Muhammad kawai kuma Allah ka mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wataala yake jin hankalin mu da mu dage sosai wurin bin sa so da kafa ba dan komai ma dan an zo lahiran kawai kai wannan wahalhalin kaka gani a aya ta gaba kuwa sai Allah subhanahu wata'ala ya dauko sabuwar magana inda yace wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana na'am وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤرضون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤمنون معنى آية الله سبحانه وتعالى يكي تشوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم كتنا منا koko ɗayan fassaran ka ambata mana lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya riki alkawari da bani Isra'ila menene wannan alkawarin na gaba ka san tana baya muna magana alkawura ne da aka dauka da su wannan alkawarin da aka karba na- aka dauka da su shine Allah ta'buduna illa Allah kar a bauta wa kowa kar a bauta wa komai sai Allah wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu a mutunta su walil qurba yan uwanka na jini yan uwanka na jini zan kara maimaitawa yan uwanka na jini mazumunta a kyautata musu a mutunta su wal yatama marayu naka da marayun unguwanku a kyautata musu a mutunta su ni na faɗa Allah ne ya faɗa wannan wal masakini talakawan unguwanku ko talakawa ‘yan uwanka an gama ma da ‘yan wayansu, ko tilla an faɗa wazil kurba, to yanzu wani mataki, wani mataki talakawan unguwanku a mutunta su a girmama su, in ji Allah ba in ji ni ba, wa ƙululin nasi husna, mutane gaba ɗaya kuma duk lokacin da za ka yi magana da su ka faɗa musu kyakkyawan magana, in ji Allah ba in ji ni ba. Wa aqimu salata, ka yi salloli a lokutan da Allah subhanahu wata'ala ya bukace ka da ka yi su wa atu zakata ka ba da zakka matukar kudinka ya kai nisabi na zakka Allah ya ce duka haka muka dauki alkawari da wayannan mutanen wai ma yahudawa kenan fa ballantana al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya ce sai dai kash wayannan mutanen sai suka zamanto yan ta'adda sun matawallaitu sai suka juya baya duk wannan alkawuran da aka ɗauka da su sai suka ki illa ƙalilan minkum sai dai kaɗan ne daga cikinsu suka ɗabbaka wannan alkawuran da aka ɗauka da su wa antum mu'riduna suna masu juya baya akan wannan alkawuran idan ka tsaya ka kalla wannan ayan gaba ɗaya babu kwara ɗaya wanda Allah subhanahu wata'ala bai wajabta wa musulmi ba babu kwara ɗaya to amma mu musulmai tsakaninmu da Allah muna yin wannan abin ne ibnu kasir yace idan ka kalla zubin gwanan ayan nan Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da bani Isra'ila ‘ya'yan annabi Yaqub ko cewa kar su bauta wa kowa kar a bauta wa komai sai Allah mu ma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya rike wannan alƙawarin da mu kar mu bauta wa kowa kar mu bauta wa komai sai wa sai Allah ko sai ya ce me yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a Qur'ani ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni ma'anar ayan yace Allah subhanahu wata'ala bai taba turo da wani annabi wa kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama face sai mun yi masa wahayi cewa babu abun bautawa da gaskiya sai ni Allah ni kadai kuma kai ka riga ka haddace tun kafin kawon ka wannan shekaran wa ma khalaqtul jinna wala insa illa liya'budun ba mu halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mini ni Allah haka ne a wani ayan suratul nahl aya ta 36 Allah subhanahu wataala cewa yayi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce mun tura kowa mun tura dan sako mun tura annabi a cikin kowace al'umma ta gabata cewa su bauta wa Allah subhanahu wata'ala su nisanci dukkanin wani abun bautawa ba Allah ba dukkanin wani abu wanda zai shagaltar da kai kan bautan Allah Allah ya ce a nisance shi to da aka gama wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya je na biyu shine ko wai ba ka zama misa ku misa gaban Isra'il Allah ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana shine na biyu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a al'ummar ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun gaya muku kuma ka san wani zai ce a ai wannan ayan tana magana kan bani Isra'ila aka ce kai ma da kai ake yi wa bil walidaini ihsana a al'umma annabi Muhammadu mun matsa musu sosai mun shar'anta musu kar su yadda su ma saba wa iyayen maganan kyautatawa kuwa aka ce uwa da hayatika tsawon rayuwanka kar ka shagalci da komai bayan bauta wa Allah sai kyauta wa iyayen nan naka a nan wurin babu wanda bai haddace wannan ayar ba wanda Allah subhanahu wataala yake faɗa wa wasainal insana biwalidayhi kowa ya haddace wa wasainal insana biwalidayhi ihsana ɗayan ayar wa wasainal insana biwalidayhi husna mun ma dan adam wasulci an masa wasulci an masa wasulci da ya kyautata wa iyayensa an sha mura na kenan ba inda aka ce amurna wa iyaye a kyautata a kyautata a kyautata ibn kasir ya ce ka san me yasa saboda bayan Allah subhanahu wata'ala to babu wanda suka yi sanadiyan ka zuwa duniya sai wa sai iyaye kenan Allah ne ya samar da digon maniyin da aka halicce ka su kuma iyayen nan su suka yi ɗawainiyan ɗaukar ɗawainiyan cikin nan har zuwa fidda ka to saboda haka Allah da ya samar da digon maniyin su kuma wayannan iyaye da suka ta jigilanka har zuwa fitowanka duniyar nan to aka ce ka kyautata musu ka mutunta su an gane wannan ku ka kyautata musu ibnu kasir ya ce sai Allah subhanahu wataala ya kara gaba ya ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wa musabil a aya ta gaba a nukuda na gaba shine wa dil qurba ko Allah ta wudu illa iyyahu bil walidayni insana wa dil qurba yan uwanka mazumunta ‘yan uwanka na mazumunta kai abinda musulunci ya ce inda zan cire wannan rigan yanzu na kyauta da ita aka ce babu wanda ya cancanci ya samu wannan rigar sai ɗan uwana mazumunci na sai ka duba a cikin ‘yan uwanka akwai wanda yake bukatar wannan rigan eh aka ce ka bashi ba zai yi ina layin zariya ba zan ba da kyautar riga sai na tafi can layin borno aka ce wa ya saka wa ya saka ‘yan uwan nan naka za ka duba, ka ba su, na ciro zakan kuɗi zan bayar, aka ce ba ce ka je kana layin zariya, ka je kana cewa layin jama'a, layin borno a kai aka ce wa ya saka. Wayannan ‘yan uwan ne za ka fara ba su, in ji ne, in ji musulunci. Matukar wayannan ‘yan uwan naka suna cikin wannan asnafu samaniya da Allah subhanahu wata'ala ya ce, matukar suna cikin wayannan categories guda takwas ko tara ne? guda takwas da Allah subhanahu wata'ala yayi magana a Qur'ani innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil matakar yan uwan nan naka na ci aka ce su zaka fara da su ko to wayancan sauran ba makwabta da sauran abokan arzikinka yaya aka ce sai aka ce to shi gidan tun abin ya zama to haka sai ka kasa zakkan naka zuwa gida uku kashi na ɗaya ƴan uwana na jini na ni na kowa sanin ƴan uwana wayanda ba su da ƙarfi kai ma ka fi kowa sanin ƴan uwanka dan halin da ƴan uwanka suke ciki kana sanya sai dai ka sa ma idanka bula kawai ko ba mu ga ma junan mu gaskiya kan mu yaudara kanmu ko gaskiya tana da zafin faɗa amma in aka faɗa kai da kanka an taimake ka ne ko kashi na farko misali na cire zakkan naira miliyan ɗaya zakkan da zan bayar kenan bana misali ko to sai ka kasa wannan naira miliyan ɗaya zuwa gida uku dubu ɗari uku da wani abu ko na dubu ɗari uku da talatin da uku haka zai zama ko to shi kenan wannan sai ka ce wannan na ƴan uwana ne na jini na wannan dubu ɗari uku da talatin da uku na biyu wa'annan talakawan da suke layi na ɗaya tunda yanzu idan gobara ya kama a gidana ‘yan uwana na layin jama'a su ne za su zo waye za su kawo fara kawo maka ɗauki ‘yan kusa da kai ɗin nan dai da kake rena wannan su ne za su kawo sai aka ce to talakawansu marasa ƙarfinsu ka kyautata musu ka ba su wannan zakkar wanda zai sama zakkan naira dubu talatin a cikin makwabtanka ka bashi wanda zai samu dubu hamsin ka bashi yan dubu goma goma ka basu duka a karar da wani naira dubu ɗari uku da talatin da uku saura kashi na ƙarshe wannan kashi na ƙarshen cikin abokananka ai akwai wanda kuka yi karatu akwai wanda kuka taso tare shi har yanzu Allah bai bashi arziki ba ko ba haka bane kai rawa kai Allah ya baka to su sai ka tuna su cewa akwai dan lami akwai lado akwai junaidu akwai akwai tanku ka gani kenan akwai tanko su ma sai ka aika musu ce a tanko gashi nan a kai mai naira dubu arba'in dubu hamsin na mai ne wani ce a zakka ne na fitar na tuna da kai na ce kai ma gashi da Allah ka ƙara min addu'a duk lokacin da ya ganka haushin ka zai rika ji yanzu daɗi zai ji kuma zai maka addu'a shi ma wancan ɗayan abokin naka ɗan lami shi ma ka aika masa naira dubu arba'in ko dubu talatin na menene wani a cewa zakka ne na fitar na ce kai ma kana daga cikin wanda Allah ya ce a ba gashi nan shi ma ba zai maka addu'a ba in wani mugun abu ya same ka wayan nan ba za su zo su jajanta maka ba ba za su maka addu'a ba to ka samu kuɗi ka ki ba su sai ka tsallaka daga nan garin ka bancan sai ka je wani gefe lafiya wai ka je raba zakka idan motan ka ta kone za su maka addu'a ranar sama Allah Allah kara ma ko ba abin da ce ba kenan amma in kana rarrabawa ɗan uwanka za a zo a maka jaje makwabta kowa zai ta tuntuni yana zuwa yana maka jaje abokanan nan naka da kuka taso tare za su zo su jajanta maka ana gano yadda karatun musulunci yake magana ko to amma duk sai muka yi watsi da wannan karantar wannan musulunci in fact akan samu musulmi wanda lokacin fitar da zakan nasa yayi sai ce ba zai fitar ba ko ba haka bane sai ya ce ba zai fita ba mutumin da ya lissa ba zai fitar da zakka ta miliyan uku sai ya ci sai ga ya tuna ya ce kai zan iya sayan wata moto corolla ba sai ya ce ba zai ba zai fita ba ko ba haka ake yi bane sai ya ce ba zai yi ba gaskiya kai na ba da su muka sha wahalan nan ba ba zai ba to ai yasa Allah ya saukar da wancan ayar mafi hadari a Qur'ani kan zakka cewa wa wailu ko fa wailul lil mushrikin kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai su wane ne kuma Allah ci allazina la yutuna zakata su ne wanda suka isba da wannan zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma sun kafirce wa lahira saboda ka dan uwana matakar kudin ka ya kai na zakka ka fitar ka ba wanda suka cancanta muna karatu muna ƙara maimaitawa makusantanka ka san mutane yanzu malam ba su da abun magana ai malam yana ta wazin zakka ne saboda ba shi zakka to kuma ba na cikin wanda za a bani Allah ce mutum wala Allah ce mutum wala Allah ya ce ya gani ko wani miski ko ya ya ce Allah ta illa wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama marayu marayu da muke wulakantawa yanzu san fara sosai wulakanta su muke yi ai ni na sani makwabci na ya rasu na taɓa bibiya yaya karatunsa ya tsaya ko ya ci gaba karatun ƴaƴan shine muke magana karatun ƴaƴan nasa ya ci gaba ko ya tsaya yaya mahaifiyar take yi wurin lura da karatun sai fa ta fito ta yi kosai tsakani da Allah kai zaka so mamanka ta shiga wannan yanayi mu ga mu juna gaskiya yaya suke yi da maganan asibitin yaran nan marayu ba mu taɓa kai hankalin mu kai ba ba abin da ya sa mana kai tun da ba mu muka mutu ba ko rashin lafiyarsu ko za a biya kuɗin jarabawa a makaranta yaya suke yi duk ba abin da ya sha mana kai ko kuɗin hayansu ya ƙare yaya suke yi su biya ba abin da ya sha mana kai bayan Allah ne ya faɗa ba cewa musulmi dole ne ya yi wannan ko marayin nan me yasa kan haka ne nake tunanin daga ba- daga baɗi insha Allah za mu buɗe asusun marayu a wannan makarantar insha Allah insha Allah za mu fara daga farkon watan na Ramadana za a fara karɓan kowa ta abin da mutum yake da shi naira goma ne naira ɗari ne a sa da zaran azumi ya kai sha biyar mun riga mun karɓa listin yara marayu akalla ko da guda goma ne sai a ce wannan makarantar ko wannan masallacin da ake yin tafsirin mahalartanta sun ɗinka wa marayu kayan sallah guda kaza kuma dama telolin mu bana sun- sun yi abin kwarai ko ko da yake na je wurin wani tela kuma ko na yi shiru ko tunda dai na yabe su kwarai na je na ga telan ba kuɗin damuwa kuma Allah ya yafe mana to za mu samu wani amintacce a cikin su sai a bashi wannan kaya na marayu din sai ya dinka da azumi ya kai 15 za mu ba su kayan su anan su samu natsuwa cewa su yanzu ba sai sun shiga wani damuwa ba kuma za a sa abin hannun amintattu cewa sai wayanda yake marayu ne su za a ba ina sa ran insha Allah daga baɗi za mu fara wannan tunda yanzu lokaci ya riga ya kure eh lokaci ya riga ya kure insha Allah to musulunci yace a lura ba ni da unguwanmu akwai wannan marayun in je in ɗauki nauyin koda guda ɗaya wanda kuma wannan nauyin na marayun kwara ɗaya ba Allah ba zai hana ni ba ba nawa ne kuɗin makarantar nashi nawa ne a wata hudu ya wuce a biya naira dubu goma ne makaranta mai tsada ma ce. ba zai kai ba in islamiyya ne kuma baya wuce ɗari biyu da hamsin ɗari uku a kowane wata baya wucewa mu gaya ma junan mu gaskiya amma haka za ka ga an koro yaron saboda babansa ya rasu da ni da kai ba za mu iya cire naira ɗari uku da hamsin ba mu biya kuɗin makarantar shi kalla abin da yasa musulunci yake jan hankalin musulmai kansu lura da marayu shine ni da nake magana yanzu da kai da kake sauraron mu yanzu ba mu wuce mu faɗin mutu ba ga ayin da malam yake ja mana yanzu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida cewa mutuwan nan dai tana kan kowa kan yanzu sai ka ka suranta yanzu kai ka mutu ga ya- ga iyalanka nan yanzu da matanka da yaranka guda biyar za a kore su a gidan haya kana kabari aka nuna maka wannan ya zaka ci dole abin zai ta zai taba ka sai musulunci ya ce a lura da wa'annan marayun wani ya tama a lura da su sosai lura matsalan lafiyansu matsalan karatunsu matsalan tufafinsu ba dan babansu ya rasu ba a basu da kaya ya gabu baban nasu laifi ya Allah ya kashe shi laifi ne yayi lokaci ne yayi kai ma haka zaka mutu amma muna kallo rigar da za mu siya ma marayan nan bai wuce naira dubu biyu da ɗari biyar ba nawa nake sawa a waya na a data a wata na san nawa nake sawa nawa kai kake sawa nawa kake kashewa a teburin mai shayi indomi da rabin madara da kwai da kwamfuta suna za ga abun kamar abun wasa idan ka tsaya ka lissafa sai ka ga ashe zan iya dinka wa maraya ɗaya rigan da zai iya sawa a duk wata in dai zan iya lissafin a kowane rana ina kashe indomi da menene da rabin madara naira ɗari biyar masu san aya ta ɗari biyar ko zai kai rabin madara kwai guda uku indomi ya wuce ɗari uku ko ya wuce ɗari biyar ka gani ka gani so kaga kenan duk za mu iya muna faɗan wannan ne saboda wani in ba an tunasar da shi ba ba zai gane abin da ake magana ba sai ya ga cewa lura da marayu haƙƙin kawai mai rasuwa ne tunda ya rasu wa ya ce ya ta haifo yara wa ya ce ya ta haifo yara a'a ina ganin kuma abin da zamu iya dauka kenan ga malamin mu ya riga ya iso Allah subhanahu wataala ya saka da alheri ah abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana mutane za su yi hakuri da yanayin karatun mu in ya taho kawai muna murjino shi ne za a yi hakuri kuma gwamma mu faɗa wa mutane gaskiya da mu yaudare ka aje lahira ka riga cewa ai malin ne bai faɗa ba a gwamma mu faɗa ka ce kai ne ka kai aiki da shi abin da muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai tambaya daya biyu to to ba tambaya ga malaman mu yau majalisin namu akwai albarka sosai maulana masha Allah masha Allah malam ya yi karatu a kan gaba kuma akwai manyan malaman mu a nan irin su malamin ga su liman su da bai samu zuwa ba ga su malam shi ma ya zo malam habib da sauran malamai ga malam daga wani ga malam daga bauchi bauchi ma to gaskiya maganar da malam ya kan marayun nan ala hakika magana ne mai tafa zuciya da gaske bare muna gani idan su malam za su yarda da izinin su ranar da za a rufe karatun nan a yi wannan kwamiti in ya so a kaddamar da su sai su fara aiki ba ni don Allah ya insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to tambayan ka menene faɗa daga nan
ana son ba da Allah taimaka a wa'azin da ake a jawo hankali game da kasu da ake na tafsiri ya bai ya shafi ko ina ana tafsiri muna da wasu yan kasuwa mu a nan garin da yan goma ne wanda kuma yawanci an sani akan al'amuran kasuwancin su na haji suna tsawalawa kuma bayan tsawalawa akwai kai in ka taso haka za ka je ka buɗe nata don ka sauƙaƙe jirgin lakaka wanda an sani ba wai ba a sani ba da gaskiyar magana ne malamin cin wa'azi har a gama tafsirin nan dan Allah dan Allah ba a jawo hankalin kuma masu shirya ne Allah ya shirya mu wani insha Allah za mu jawo hankali insha Allah Allah ya san da ne da su Insha- Muna nan da su a garin nan to ai yanzu aka- yanzu aka wuce gaban su a miskinai da a wannan gaban da ka faɗa da a wannan gaban na miskinai a kyautata wa talakawa za a maimaita ayan gobe Al- Allah ya taimaki alramma alramma ya ce za a maimaita za a maimaita ayan gobe insha Allah da yaddan Allah za mu ja hankali insha Allah ga malaman mu sun zo yau da yawa ga malam Ishaq ga malam Habibu za mu ba da abin magana gare su mu samu albarkacin nasu bismillah Malam Ishaq ɗaya ne daga cikin malamai wanda ya ba da gudunmawa sosai a wannan gari. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya tafi can Bauchi sannan kuma yana limanci ma a can amma duk da haka ya ce a cikin wannan wata ta Ramadana zai zo ya ƙara ba da gudunmawa a wannan gari kuma ya zo ya ba da nan da kwana biyu ko kwana ɗaya ne aka ce zai ƙara komawa kuma to za mu so mu samu kalmomi ko da guda biyu haka sannan mu ba malamin mu malam Habibu shi ma ya sa mana albarka. Bismillah Maulana.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا لدعوته واستنى بسنته إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا أيها الوجوه النيرة الطيبة أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة تحية من عند الله سبحانه وتعالى وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa wanda cikin kaddarawarsa da horewarsa da yarjewarsa da ganin damansa ya nuna mana yau 26 ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ga mu a majalisin babban malaminmu wanda ya kasance almaruf la yu'arraf wanda ba sai mun yi ta bayani a kansa ba hakika malam yana tattare da alkhairai wanda suka kasance la tu'addu wa la tuhsa uncountable ba za mu iya lissafa su ba suna da yawa saboda haka abin farin ciki ne idan ka duba wannan majalisa za ka ga samari sun fi dattawa yawa saboda haka abin godiya ne ma Allah subhanahu wa ta'ala an samu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirin da wayannan su ne rijal wanda ga sunan a wajen sauraron littafin Allah madaukakin sarki wanda Allah mai girma da ɗaukaka kuma ya saukar a wata mai albarka sauraka akwai maganganu da ya kamata in yi amma babu lokaci na farko dai a gurgude ta malam ta babban malami na a gurgude to a gurgude a gurgude maganar da malam ya yi akan marayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da mai taimaka ma maraya haka suke kafada da kafada har cikin aljanna to saboda haka kai tunane kai ma wani lokaci ƴaƴanka za su zama marayu wani ya dinka ma ƴaƴansa aƙalla kaya kala goma amma dan makocin shi bai da shi kai ma ko wani rana walau ishta alfan summa alfayn ba'daha wala budda min yawmi tasiru ila al-qabr ko da kai shekara dubu ka ƙara shekara wani dubu biyu a kai in kai transmission ishi kana da shekara dubu uku babu makawawan rana za a ce a miƙo ka a miƙo ka a miƙo ka kai ma a shigar da kai cikin rayu yaran ka su ma su koma menene su koma marayu saboda ka mu rinka tausaya ma marayu sai abu na ƙarshe ramadana makaranta ce me za ka yi ba'da ramadan kada ya zama muna sauraron karatun alƙur'ani mai girma muna sauraron darussukan da ake yi a masallatai muna karatun alkur'ani amma da ramadana ya wuce to shi kenan mun daina to ya zama bu mu doge mun roƙi Allah sabati sabati shine ka dawwama kana aiki mai kyau kuma Allah ya kashe ka akan ayyuka kyawawa kuma ka yi shi khalisan li wajhillah aw khalisan li mardatillah li'anna ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghayrillahi yasna abinda ake dan Allah yana dawwama amma abinda aka yi shi dan wani Allah sai zama haba'an mansura saboda haka ku yi dan Allah makaranta ne aka zo na Ramadana na kwana 29 ko kwana ko kwana 30 ko to darussukan da muka samu mu kokari mu yi amfani da shi sannan mu mu ci gaba da aikata ayyukan ba mu san lokacin da Allah subhanahu wataala zai dauki rayuwar mu ba wanda maganganun da na soji suna da yawa amma saboda yanayin lokaci khairul kalam ma qalla wa jalla muna addu'a Allah ya bamu zaman lafiya a wannan gari mai albarka Allah ya kare garin nan daga dukkan sharri duk mai neman nufin ta da sharri Allah madaukakin sarki ya mana katangan karfe da shi Allah madaukakin sarki kuma kar mu manta da kasar mu Najeriya a addu'o'in mu da za mu gabatar musamman a daren 27 musamman a daren 27 musibu yana cikin karo mu ba mu da wata ƙasa wata ta wuce wannan Najeriya tamu saboda haka mu koma ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ta addu'a Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah madauke sarki ya sakan kama malam da alkhairi ya tsindima shi da shi da iyayensa a tsakiyar aljanna ba a gefen aljanna ba mu ma Allah ya tsindima mu a tsakiyar aljanna kowa yana ma dan uwansa barka barka barka da shigan aljanna Allah madauke sarki ya mana jagora nas'al Allah subhanahu wataala an yanfa'ana bima sami'na wa nas'al subhanahu wataala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته za mu mika abin magana zuwa ga ɗaya daga cikin manyan malaman mu malam Habibu da muke tare da shi a wannan wurin shi ma ya albarkace mu da wannan wancan bai da shi okay bismillah ga wani ah bismillah
Assalamu alaikum ɗan uwa musulmi alhamdulillah muna kullum a cikin yunkurin mu don Allah bai yi ba sanda Allah ya baka darasi shi ne lokacin kuma alhamdulillah na yi matuƙar farin ciki da kan tun da ina daga kan baya ina tun da ina sauraron maganar da ake ake tafsirin da bani da kan abin da ya shafi marayu da zartar da abin da wannan amari ne na ubangiji duk da abin da aka ce ya zuwa qur'ani wannan amari ne umarni ne na ayi in an ce ayi ayi in an ce abin abin haka ma sallallahu alaihi wasallama in yace a yi a yi a bari a bari me ya rage wa malamai faɗa to ba a rasa masu faɗa ba aikin aka rasa ma yi ba aka rasa walillahi alhamdu wala Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya ji kan magabatan suna na rayu kuma Allah ya raba mu lafiya zuriya mu kuma gaba ɗaya Allah ya albarkace su wannan farla da ake samu a cikin wannan wata Allah ya sa mun dace Allah ya sa mun dace a abinda aka fa- aka faɗa mana to Allah ya sa mu aiki da shi Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara basira kuma Allah ya ƙara mana irin wantaka ta mu- na musulunci Allah ya ƙara mu aljannarsa da rahamarsa kamar yadda malamin da ya sauka yanzu yi bayani mu kiyaye wannan lokaci ne na in aka ce ya wuce ya wuce sai dai kuma lokacin ya zo gari kamar misali a ce Allah ya baka zarafi ne ka je maka ba ka da lokacin yawan naka ga wanda suka je yau da kullum da suka gani duk ko balarabe ne inda ba gari ke ba yawan yi tsarto mu ma haka yanzu ko ramadan musamman a wannan ƙarshen lokaci lalle mu ne mu sa kasan mu a cikin addu'a mu sa kan mu cikin addu'a mu sa zuri'a mu cikin addu'a Allah ya tabbatar da mu Allah ya ba mu sabata abinda ma ne roƙa abinda mu duka ya roƙa Allah ya amsa mana abinda ya faɗa Allah ya samu yi amfani da shi Allah ya amfanar da mu da shi din duniya da lafiya albarka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi
to sallu ala nabiyil karim Allah ya kalama salati ga manzon Allah Allah ya kama gaba da albarkan annabi Allah wani ya samu dace kamar yadda ɗaya daga cikin masu jawabi ya faɗa cewa kowace rana a cikin ramadana muhimmiya ce kowace rana a cikin ramadana ba a kwatanta ta da wata rana daban wacce take ba a cikin ramadana ba wajen muhimmancinta da albarkarta da alhairinta da rahamarta ya ce musamman ranar da ake tsammani cewa watakila ita ce ranar daren lailatul qadr shi ne dare irin na yau yau muna 26 ko daren 27 haka ne to don Allah don annabi a ƙara himma a ninka ƙoƙarin da aka yi a baya a wannan rana bisa kyakkyawan zaton da ake yi cewa watakila a wannan rana ce to muna fata idan ita ce to Allah ya ba mu iko ya ba mu kwarin gwiwa ya ba mu juriya ya ba mu ƙarfin jiki Allah ubangiji ya sa yau din nan baccinmu ya zama tsokan kankare akwai ranar ishirin daren ishirin da bakwai akwai daren ishirin da tara akwai kuma daren sallah duk waɗannan kwanuka ne wanda yake masu muhimmanci to don Allah don annabi mu yi kokari mu ribaci waɗannan kwanuka mu ribaci waɗannan kwanuka al'umur bi khawatiha ana gane kyan al'amari ne a ƙarshen sa to ga ramadana ta zo ƙarshe hausawa suna cewa wai aski in yabo gaban goshi ya fi zafi to saboda haka mu yi kokari don Allah don annabi don Allah don annabi kamar yadda suka faɗa mu gyara halinmu mu gyara ayyukanmu mu tsarkake niyyarmu mu yi ma kanmu addu'a mu yi ma iyayenmu mu yi ma ƴaƴanmu mu yi ma kakanninmu da suka riga mu mu yi ma surukan iyayenmu mu yi ma malumanmu kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kai ma dan uwanka musulmi addu'a Allah bai saukar da mala'iku su rika cewa walaka mithlu zalik walaka mithlu zalik kai ma abin da ka roka masa nan kai ma Allah ya maka haka to balla sana'a ce iyaye ne da malamai da suka karantar da kai da iyaye iyayen da surukan iyayen kake musu kai ka san abin girman da ya kai yadda yake to Allah ya ba mu iko haka muna da malamai da yawa da suka riga mu a nan wannan gari na kafancan to babbi gari ne mai albarka gari ne mai tarihi muna da tarihin malamai manya-manya wanda albarkacin su muke ci har yanzu kowa ya sani akwai irin su malam baban kuje wanda ake labari cewa da kura a garin nan barnan da suke Allah kai ya sai ya kai shi kura musamman a irin wannan lokacin sallah ya kusa sallah da ake yanka sai dare ya kyau kura su shigo duk abin da ka ɗauye da wanda za ka yanka da shi su zo su cinye su tafi kawai duk gaba ɗaya kudin ka ya zama zuwa tsara malam baban guje yana daga cikin wanda aka ce mana tun muna kanana ya yi addu'a da kura su cinye masa ainihin abin yankansa ragon laye ne ko to ya ce shi kenan ya yi addu'a Allah muna fatan ka amsa mana daga yau bakin ƙasar jama'a tara sake ganin kura ta zo gudu da ya sai mu wani barna ko ta zo kuma za ta rayuwa to tun daga wannan lokacin tun ba a yi ba ko tun muna kanana har ya zuwa yau Allah ya mana katangan karfe tsakanin mu da kura mai cinye ragunan mutane wannan babban ni'ima ne babban alhaji ne ko ba babban alhaji ba to muna fata ma kamar yadda kuka sani wannan addu'a ce cike ta tafiya kowa ya sani an samu lokacin da yake za a ce a yan fashi sun yi yawa a kewayen garin nan wasu ma a hotel hotel na cikin garin nan suke kwana wallahi tallahi wallahi tallahi amma idan dare ya yi dare a ce sun fita je wajen gidan waya sun fita wajen akwanga sun fita wajen gina ne je su operation din su su dawo su kwana a nan amma cikin garin Allah ya sani duk wannan albarkacin addu'a ne na magabata manya wanda suka damu karkuwa a wajen Allah to akwai yara kuma kanana da suke tasowa kwana kwana da mura da malam Lallari wanda yake dan mu ne Allah ya gani irin kokarin da yi wajen shiryar da ƴaƴanmu wajen sa su a hanya ta Allah sa su a hanya na ganin girman manzon Allah da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da ya yi shi ma ya gama aikin shi ya tafi kuma mun tabbatar ladan da yana nan yana ta bibiyar sa yana ta bibiyar sa ila masha Allah bayan shi ga sunan dai ga sunan dai kamar yadda muka ce ga su malam Habibu ga sauransu ga sauransu ga su malam da shi ma cin babban masallaci ga kuma malam Allah ya kawo mana shi shi ma wanda kamar yadda muka faɗa kwanaki alhamdulillah ya zama gajin malam kuma da fata Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alheri albarka manzon Allah Allah ya sa kuma a karkashin sa a karkashin alherin da yake watsawa a cikin garin nan wanda an dade ba mu samu irin shi ba yara yanzu wasu kowa ya zo nan da dai bayan magariba daga bayan isha'i kowa ya gani daga nan cikin gari daga nan anguwa da wancan anguwa da wancan anguwa da ake taruwa gaba daya bude littafai fanni fanni ana ta karantar da mutane cikin lokaci ya gani yara sun zama malamai mu mu suna cikin masu zuwa kuma sun koma mun dan bincike su muna jin bayanin da suke yi mun tabbatar da cewa suna ciwo karatu ne daga tushe to Allah ta zuwa gaba a samu irin malam kaman guda ɗari a cikin garin kabaja albarka rasulullah mun gode mun gode mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya diga iyaye albarka rasulullah shi kuma malamin da malam magani Profesa Ibrahim Magani Allah Ubangiji ya saka masa da alheri. Duk sai kamar yadda ta karkashin shehu ɗahiru mu ne duk su makarin suka taso har suka zama wani abu. To a karkashin makarin kuma yanzu Allah kada ya san wanda yake a garuruwa daban-daban irin su malam wani dai ga sunan sun tafi ana yaɗa ilimi ana ta mai da yara matasa masu wasa a da masu sakaci da addini a da ana ta cusa musu kishin son addini da kishin neman ilimi. wanda sai da ilimin ne ake zama wani abu sai da ilimin ne ma addinin gaba daya to ba ne Allah ya baki ya saka da alheri Allah ya saka duk wani malami da yake bada gudunmawa a garin da alheri Allah ya baki ya hada kan mu ya hada kan jama'an mu albarkan manzon Allah Allah ya bada shi da rikewa abubuwan da malamai suke faɗa aka sa ya zama to yana shiga zukatan matasa yana zama yana kuma amfani albarkan manzon Allah da haka da haka da haka yadda garin ya gagari mutanen banza a baya a nan gaba ma kuma sai mu ga cewa shi kenan ta bakin shata wai jaran shi yayi menene da yayi menene yanzu ya zama kaman kwangiri menene kwangiri karfan shi yanzu ba za ka rasa zuwa gaba kaɗan kabancin ta zama haka duk wani wanda yake ba mutumin alhairi ba duk wanda ba zai shigo gari da nufin alhairi ba kabancin ta ci gaba da zama ainihin wata garkuwa ga mutanen garin da musulmin garin da bayin Allah masu tausayin jama'a masu addu'a saboda garin Allah ubangiji ya samu ga haka albarkar manzon Allah Allah ubangiji ya ji bici tarbiyyar ƴaƴan mu Allah ya shirye su Allah ya shiryar da kwakwalwar su Allah ya shiryar da zukatan su Allah ya sa su zama ƴaƴan musulmi na kwarai irin ƴaƴan sahabbai mariga a magabata albarkar manzon Allah mun gode mun gode mun gode Allah ya amsa mana duk wanda ya zo nan muke da uba ko uwa wacce ta rasu Allah ya gafarta mana mu ma wanda muke nan abinda muka haifa kuma Allah ya musu amfani Allah ya ba su iko mu ma nan gaba su rika mana addu'a albarka rasulullah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا تقبل منا انك انت السميع وبركه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسنا يقول سلك يسوع كل من تايقوا انا تايقوا a wajen karatu daban-daban ba wai sai wannan ba to muna fata duk wanda suke bada gudunmawa a wajen karatu suka daban-daban din nan Allah ya san su Allah ya biya musu bukatun su masu ɗaukar ɗawainiyar malamai Allah ya san su Allah ya biya musu bukatun su albarka manzon Allah subhana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah